أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه bayan mun gama magana akan babi a cikin muzakararmu na littafin riyadu salihin bayan mun gama magana akan babi da yake cewa babu taghlizi uqubati man amara bi ma'rufin wa naha aw naha an munkarin wa khalafa qawlahu fi'lahu a yau za mu tashi daga babi da ya zo bayan wannan babin babi da yake magana akan umarni da bada amana yace babul amri أداء الأمانة قال الله تعالى إن الله يامركم إن الله يامركم أن تودوا الأمانة إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إنه كان ظلوما جهولا باب الأمر babi ne da yake umarni da ba da amana ya fara kamar yadda ya saba da ayoyi na alkur'ani mai girma da za su karfafa ma'anonin hadisai da suka zo cikin babin ya ce kala allahu ta'ala inna allaha ya murukumu an tuwaddu lamanati ila ahliha ya ce allah ubangiji ta'ala yana umurtanku da ku ba da amanoni zuwa ma'abotanta. Wannan ayan malikawa sun ɗauke ta hujja, bisa cewa duk wanda ya baka amana. Ya baka amana alhali kan ya baka wannan amanan ya taɓa ƙwaranka, da amananka ya shigo hannunka ya zo ya buƙaci wannan amanan. shin za ka cire daidai abin da ya kware ka sai ka maida mishi haƙƙinsa da yake hannunka ko kuma za ka maida mishi suka ce za ka maida mishi baki ɗaya saboda wannan ayan ta yi umarni karara da a maida amana izuwa masu ita izuwa ma'abotanta shafi'awa kuma suka ce lokacin da mutum ya danka maka amana alhali a da ya taɓa kwaranka a da ka taba bashi amana shi kuma ya tauye bai maida maka wannan amanan a daidai yadda take ba suka ce kana iya cire daidai abin da yake haƙƙinka ne sai ka maida mishi da sauran hujjansu kuwa famani atada alaikum fatadu alaihi bi mitli ma atada alaikum wato mutum idan ya kware ka wa in mutum ya kware ka ko kuma mutum ya maka ta'addi mutum ya cuce ka ko kuma ya maka ba daidai ba ko ya zalunce ka ko kuma ya maka wani abu wato za ka yi in ka tashi biya za ka biya daidai abun da ya maka iyaka dai karka wuce ka yi ya wuce gona da iri ka yi abun da bai maka din ba amma kuma idan za ka yi afuwa lalle shi ya fi dan yace wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi yace wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah to kaga kenan abinda malikawa suka tafi akai lalle lalle zai fi maka domin shi qana'a a koda yaushe mai ita Allah yana tare da shi ka gane shi ka bari Allah zai maka sai ya ce wa kala ta'ala inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula ya ce lalle hakika mu muka bijirar da amana zuwa ga sammai da gasai da duwar wasu fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha sai suka ki su karbe ta suka ji tsoro wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula sai mutum ya ce shi zai iya ya karbe ta in, lalle mutum ya kasance mai zalintan kansa ne bai san abin da yake yi ba an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ayatul munafiqi salatun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa kana muttafaqun alaihi an abi hurairah an karbo daga wajen abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ayatul munafiki talatin alamomi da ake gane wanda yake munafiki ne guda uku suke idza haddasa kazaba duk sanda yayi magana sai ya yi ƙarya, wa idha wa'ada akhlafa, idan ya yi alkawari zai saba, wa idha tumina khana, idan an ba shi amana zai yi ha'inci, muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. la yakadu sayyi shay'in sai yace hatta yuqala lir rajuli ma ajladahu wato kai al'ajabin ana mamakin himmarsa ana mamakin kazar-kazar nasa da himmansa da ƙoƙarinsa ana ma ajladahu irin wannan kololuwa ne a wajen himma sai ana cewa ma azrafahu ana magana ana al'ajabin irin fahimtansa da sauransu ma aqalahu ana al'ajabin irin hankalinsa kaifin hankalinsa alhali wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman alhali babu daidai da kwayar zarra na imani a zuciyar shi na amana a zuciyar shi wa laqad qata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu yace ya zo mini wani zamani ko kuma akwai zamani da ya shuɗe a da can baya ba na damuwa da waye na yi ciniki da waye na yi siye da siyarwa wato zunzurutun akwai amana a wancan zamani sai ya ce la'in kana musliman lairuddannahu alayya dini wato a lokacin in na zo na tsaya zan yi siye da siyarwa zan yi ciniki da mutum in musulmi ne imaninsa zai kasance tare da shi kuma abin da zai mayar da ni mashi ko kuma abin da zai miyar shi mani abin da zai tsayar da ni da shi wato na san cewa imanin sannan zai maida mini haƙƙina ko da abu ba daɗi ya faru cikin wannan cinikayyar ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سعيه إن يا كسنشي بنساريني كوكما بيهوديني ليردنه علي سعيه وكيل ليكي كنسا للي زي ميدا من حقنا لوكا تشندا يا كسنشي يا تشيني saboda haka in nazo batun ciniki ko siye da sayarwa ko kuma nazo na saya a wajen mutum ba na shan wahala ko na ji dardar a cikin zuciyana ya ce wa ammal yauma fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulanan muttafaqun alai yau kuma da zamani ta canza kuma mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake ya ba da labarin abun da zai zo ya wakana a baya kuma ya zo ya faru ya ga wannan abun bisa hakikansa bisa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba ta labari ya ce wa ammal yauma yau kuma ya kasance fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulan wa fulana bana saye da sayarwa ko kuma bana cinikayya ko kuma cinikayya baya shiga tsakanina da wani illa wane da wane wato sanannu amintattu wanda ka tabbata cewa lalle akwai amana cikin lamarinsu muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne ya rawaito shi idan mun duba za mu ga wannan zamani lalle muna cikin irin wa'annan abu madara ne ka zo saya a wajen masu tatsanta za su ƙara ruwa kan su baka ko ba haka ba in fetur kake so ka saya za a rage litan kan a baka in abu ne na ma'auni da za auna za ka ga an rage wannan ma'aunin nan ko kuma mudu da kake sayan abunka a wajen masu sayarwa ba shi ba ne mudun da za a auna da ita lokacin da ka zo sayar da naka wannan duka ya faru ne saboda ƙarancin amana saboda amana ta nisanta daga cikin abun da malamai suka yi bayani na istifada daga wannan hadisin cewa an fara saukar da amana kan a saukar da alkur'ani mai girma wato amana ta sauka sannan alkur'ani mai girma ya sauka wato suka ce wannan dalili ne da hujja na cewa wannan amana ta zo ne tamkar shimfiɗi saboda ƙur'ani ya samu karbuwa a cikin wannan zukata da suke masu amana duk zuciya da ya rasa wannan amanan to lalle lalle ya rasa wato abun da zai kasance yana rike da wannan alkur'ani lokacin da ya kasance mai karatun wannan alkur'ani sai kaga yana yi amma tadabburin yana nesa da shi yana yi amma aiki da wannan alkur'anin yana nesa da shi kuma haka yake idan muka duba a da sai wane da wane zaka ji mahaddaci amma yau fa zaka duba ka irga wannan gidan akwai mahaddaci na gaba da shi akwai na gaba da shi akwai na gaba da shi akwai amma kuma amanan ya take kamata yi yawan mahaddata da ake da shi yawan amana da ake da shi amma an nesanta saboda ba a samu amana ba kuma wannan amanan nan ita ce shimfida da za ta karbi wannan alkur'ani ko a hukunci aya da muka karanta na farko inna allaha ya'murukum an tuwaddu lamanati ila ahliha ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu menene bil adl sai da aka fara magana akan wannan amanan nan sai aka zo aka fara yin magana akan hukunci bisa adalci ko ba haka ba saboda idan an rasa amana lalle lalle za a rasa wannan adalcin nan to Allah ya ba mu amana kuma shi wannan amanan nan yana cikin duk wani abun da za ka aikata tsakaninka da mutum ne lalle akwai amana tsakaninka da ubangijinka ne lalle akwai amana tsakaninka da iyalinka ne akwai amana tsakaninka da duk wani wanda ka san shi mumini akwai imana akwai amana kuma duk abun da za ka aikata zai shiga cikin wannan kuma mafita shine ta'alluqinka da Allah subhanahu wa ta'ala yace qawluhu jazru bi fathi al-jim wa iskan al-zali al-mu'jamati yace fadin sa jazru da fatha akan jim da kuma sukuni akan zal mai dugo wa huwa aslu shay'i ma'anan shi asalin abu wal waqtu bi ta'il musanna من فوق الأثر اليسير الوقت كما دتا ميدوغو بيو أسامن شيني الأثر اليسير واتو دن ألامة والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل أو غيره يتي المجل لفتح أكم ميم وإسكان الجيم لسكوني أكن جيم وهو تنفط في اليد ونحوها مثل, مثل من أثر عمل وتوكمر gurbi ne na kanta da yake fitowa a hannun mutum domin wato aiki da ya yi da kuma makamancin haka. Ƙauluhu muntabiran ai murtafi'an, faɗinsa muntabiran kuma wato murtafi'an irin ɗaguwa da yake yi lokacin da ka taka garwashi ba fatan yana ɗan ɗaguwa ba to shine wannan ƙauluhu sa'ihi alwali alaihi faɗinsa sa'ihi kuma yana nufin wakilinsa wakili da yake kansa shi ko ba yahudin ko kuma ba nasare da yake daula ta musulmai hadisi na uku cikin wannan babin ya ce wa an huzaifata wa abi hurairata radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل, خليل, خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت قليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح كلمة, كلمة, كلمة, كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الطير wa ashaddur rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirati yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jaz hatta ta'jaz a'malu al-'ibadi حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم قوله وراء وراءه وبفتح بالفتح فيهما yace a hadisi na uku cikin wannan babin an karbo an karbo daga wajen Huzaifata da Abi Huraira Allah ya kara musu yarda dukkanin su biyu sun rawaito wannan hadisin kuma sun karbo shi daga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama qala suna cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة yace Allah zai tattara mutane ranar mahshari gobe kiyama fayaqumul mu'minuna sai muminai su tashi wato banda kafirai hatta tuzlafa lahumul janna har sai an kusato da aljanna gare su fayatuna adam sai su iso wa nabiyullahi adam salawatullahi ala nabiyina wa alaihi salam salawatullahi alaihi wa ala nabiyina kazalika yace fayaquluna sai su ce bayan sun zo wajen annabi adam ya abana taftih lana aljanna za su ce ya annabi adamu ko kuma ya babanmu ka je ka neman mana a buɗe mana aljanna don mu shiga. Fa ya kulu, wahal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum sai ya ce da su, shin da kwai wani abu da ya cire ku daga wannan aljannan face kuskure da babanku ya jawo muku? Ya ce, lastu bi sahibi zalik, ni ban kasance ma'abocin wannan ba. wato ba ni ne da wannan matsayin ba izhabu ilabni ibrahima khalilullah su anbiyawa masumai suke wannan nau'i ne na tawali'u na annabi dawud da ya kawo shi a nan amma annabawa duka an yi ittifaki cewa su masumai suke ba sa tafka kuskure ba sa yin laifi sannan kuma wanda masu yin laifi wanda suka wanda suke kasa da annabawan da basu kai daraja ta annabawa ba ina fata an gane amma annabawa da manzanni dukkan su masumai suke fa yaquluna sai su sai yace da su izhabu ila ibn ibrahim ku je wajen dana ibrahima khalilullah wato badadin Allah fa ya'tuna ibrahim sai su zo wajen ibrahim فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء سيتشي دسو سيدنا إبراهيم بانيني دا ونن مسيين با بانيني ما أبوكين ونن مسيين با إنما كنت خليلا ضد ماني بدائي نكي يتشي كتفي إنا دا بايا بايا wannan ma nau'i ne na tawali'u na annabawa sai ya ce da su i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima ku tafi wajen annabi Musa wanda Allah ya zantar da shi zantawa sai ya ce na'am fayatuna Musa sai su zo wajen annabi Musa fayaqulu lastu bi sahibi dhalika sai ya ce da su ba ni ne da wannan matsayin ba izhabu ila isa kalimatullahi wa ruhuhu fa yaqulu isa lastu bi sahibi dhalik sai su je wajen isa kalimar Allah da kuma ruhuhu sai su ce da shi ya annabi isa ka neman mana a buɗe mana aljanna mu shiga cikin wannan aljannan sai ya ce da su ba ni ne da wannan matsayin ba ba ni ne ma abocin wannan matsayin ba ku je wajen sayyidna muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallama فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka zo mishi sai ya ce ana laha ana laha sai ya je wajen ubangiji ya je kusa da al'arshi ya yi sujada a ce mishi ya Muhammad sal tu'ta washfa tushaffa a lokacin aka ce zai yi wasu kalimomi na sana'i wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba a taɓa yin ta ba in ba a wannan lokacin ba kuma hikiman da yake su fara zuwa wajen annabi adamu ya ce da su wannan matsayin ba nasa ba shi ba shi ba ne ma'abocin wannan matsayin su je wajen sayyidina ibrahim daga wajen sayidna ibrahim shi ma ya ce musu ba shi ne ma'abocin wannan matsayin ba ba shi ne da wannan matsayin ba su je wajen nabiyullahi musa haka zalika nabiyullahi musa ya tura su wajen nabiyullahi isa nabiyullahi isa ya tura su wajen nabiyullahi muhammad don a nuna wa mutane fifiko da fifiki da daraja da allah ya yi wa sayidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tun farko sun fara zuwa inda ya kamata su je da mutane ba su fahimci wannan darajan ba da sun yi zaton cewa wannan matsayin yana tare da sauran annabawan amma wannan matsayi ne da Allah ya hassasa shi da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma ya kasance a wannan makamin kuma ya je ya roƙan mamuminai kuma sun samu an buɗe musu hanyar shiga aljanna. To menene ya fara zuwa bayan haka? Sai ya ce, wa tursalul amanatu fayaqumu fayu'dhanula. Bayan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya je aka ba da izini masa sai aka turo da abu guda biyu, aka aiko da amana ta zo ta yi aikinta, aka turo kuma da zumunci. ita ma ta zo ta yi aikinta. Bi ma'ana, amana lokacin da za ta zo, za ta duba ne suwaye ne ma'abota amana a wannan duniya, suwaye ne wanda suka rabauta da aiki da ita don ta tattara nata, ta yi aikinta, ta tsira da wanda suka yi aiki da ita a cikin wannan duniya. Haka zalika, wanda suke haka zalika wanda suka yi aiki da zumunta ita ma zumuntan nan za ta zo ita ma ta yi aikinta za ta zo ita ma ta duba suwaye ne ma'abota zumunta a wannan duniya kaga akwai zumunci da yake tsakaninka da ɗan uwanka bil'adama wato haƙƙi ne na kasancewanku duka jinin annabi adamu shi ma yana da nasa haƙƙi akwai kuma zumunci da take sama da wannan wanda ta hada haƙƙi guda biyu haƙƙin kasancewa jinin wato haƙƙin kasancewa bil'adama kuma haƙƙin kasancewa mumini wannan yana da haƙƙi guda biyu a kanka akwai kuma na gaba da wannan wanda ya kasance akwai alaƙa ta kasancewarku dukkaninku bil'adama kuke kana kun kasance dukkaninku musulmai muminai kuke kana kun kasance jini ɗaya sawa'un uba ɗaya kuke ko uwa ɗaya dukkaninku akwai haƙƙi guda uku a kanku haƙƙi na kasancewa dukkaninku bil'adama haƙƙi na kasancewa dukkaninku ‘yan uwa muminai haƙƙi na kasancewa jini ɗaya wanda kuna iya gadon juna to wannan akwai haƙƙi guda uku a kanka idan ka duba wata rana yana iya karuwa ma ya zama har haƙƙi hudu bisa shiriyan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan dan uwanka nan in ya zo ya kasance makwabcinka kaga haƙƙi na jiwar na makwabtaka ta ƙara hawa to saboda haka zumunci ba abu bane wanda za a yi wasa da shi ba abu bane wanda za a yanke shi ba abu bane wanda za a kasance za ka kasance mai shiga ko kuma mai yanka sa saboda haka duk lokacin da kana nan ka kasance mai karfafa ta ne ba wai za ka kasance mai yanka ta ba duk lokacin da ka ga wane da wane ka yi ƙoƙari ka ƙarfafa zumunta da yake tsakaninsu ina fata an gane haka zalika ita wannan amanan nan ka yi ƙoƙari ka samu iya rabonka na aiki da ita don suna nan a mafari lokacin da manzo ya tambaya za a turo da amanan nan ta zo ta yi aikinta su wane ne suka yi aiki da ita a wannan duniyan in an samu to sun tsira zumunci ma ta zo su wane ne suka yi aiki da ita a wannan duniyan su ma nasu wanda suka yi aiki da ita sun tsira sai ya ce menene sai ya ce sai ya zo yake ba da labarin mawuyacin hali da zai biyo bayan wannan ya ce fa ya kumani jambatai sirati yaminan wa shimala sai wannan amana da zumunci su kasance a gefen siradi a gefen siradi yaminan wa shimala dama da hagu fayamurru awwalukum kalbarfi sai mutanen farko da za su wuce sai su wuce wucewa irin na walkiya sai wannan sahabi da yake jin wannan hadisin ko kuma sahabbai da suke jin wannan hadisin daga manzo sallallahu alaihi wa sallama suka ce bi abi wa ummi ayu shay'in kamar lil barqi na fance ka da uwata da ubana ayu shay'in kamar lil barqi menene wannan irin wannan guduwa wanda yana nan kamar walkiya sai yace alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin shin ba ku yi la'akari ba ku lura ba da yake walkawa ya yi gaba ya dawo daidai da misalin kyafta ido to wannan mutane da suka yi karatu na science a wannan zamanin sun zo da fasahan wannan wanda ya zama daga cikin ma'auni da ake auna guduwan abubuwa za ka ji akwai wanda guduwan shi kalbarki ko ba haka ba akwai wanda guduwan shi ka wannan kamar guduwan tsuntsaye akwai wanda guduwan shi yana nan kamar guduwan haske ne ina fata an gane wannan duka ya zo ya kai zaka ga missiles da ana amfani da su a zamanin nan zaka ga wani guduwansa zaka yi mamakin yadda a cikin minti biyar zai ketare kusan kilomita rubukan kilomita ko ba haka ba zaka ga wani rocket da za a jefa za a ce wanda ya yi tafiya ne irin tafiya na haske a ƙanƙanin lokaci za ka ga ya isa tafiya irin na shekara ɗari da hamsin ya tafi a cikin misali wata ɗaya da rabi ko wata biyu wannan duka wato yana nuna mu'ajiza ta manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da abu bai zo a tunanin masu tunani ba bai zo a karatun masu karatu ba amma ya zo musu da shi har ya kasance na farko da ya zo da irin wannan bayanin har ma sahabbai da suke larabawa iyayen fasaha ba su taba jin irin wannan misalin ba suna neman su ji ma'ananta daga gare shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn shin ba ku ga yadda yake wucewa yake walkawa ya je ya dawo daidai da misalin kyafta ido ba to haka wannan mutanen daidai da misalin kyafta ido suke tsallake wannan siratin nan hankalin su kwance tumma kamar ritairi sai wasu kuma suna guduwa ne akan wannan siratin daidai da misalin wucewa ko kuma guduwan tsuntsaye kaga wannan ma akwai tafiya da yanzu tsuntsu yana iya tsallaka nan cikin wato ƙaramin lokaci sai kuma wa ashaddun rijali ta jiribihim a'maluhum sai kuma tsananin mazaje ayyukansu ne take guduwa da su wato ayyukansu ta kasance musu mafiya ta kasance musu abun tafiya cikin wannan siratin ta kasance musu wato abun saukinsu akan wannan siratin yadda za su wuce lamin lafiya ya ce wa nabiyukum qa'imun ala sirati a wannan lokaci a wannan mawkifi wanda akwai haraji a wannan mawkifi da yake da wahala manzo yana tsaye yana rabbi sallim sallim ummati ummati a wannan mawkifi mai wahala manzo bai bar mu ba yana tare da mu yana tsaye da mu saboda haka mu riki amana da ya zo mana da shi don me sa saboda faɗinsa na cewa lokaci ko? mu riki amana da ya zo mana da shi to bari mu gama a gurguje hatta sai ya ce rabbi sallim sallim sai yake ba da labari ya ce hatta ta'jiza a'malul ibadi ya ce har aiki har wato har su gajiya masu aiki sun riga sun wuce kenan ina fata an gane wato za a zo kawai wanda za su rage wanda sun gaza ina fata an gane hatta ya ji arrajulu la yastati'u sayra illa zahfan har ya kai matsayi da mutum ba zai iya tafiya ba wanda suka gaza kenan wanda ayyukansu ta gaza ba su iya tafiya Allahumma illa rarrafe sai ya ce wa fi hafatai as-sirati talalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi ma bi akhdhi man umira bihi yace a wannan siratin nan akwai ƙugiyoyi ko ƙugiyoyi ake cewa ko ƙugiyoyi a rataye wanda suna nan an rataya su kuma an umurce su da su ɗauki duk wanda aka rubuta aka ƙaddara za su ɗauke sa ya ce fa mahdushin najin sai wanda ya raunata amma kuma ya tsira wato ya tsira da kyar wa mukardasun finnari sai kuma wanda aka dunkufar da shi a cikin wuta sai abi huraira yake rantsuwa yake cewa wallazi nafsu abi huraira biyadihi inna qa'ra jahannama la 70 kharifa abi huraira yake rantsuwa yake ina rantsuwa da wanda numfashi na yake karkashin ikonsa yake inna qa'ra jahannama la 70 kharifa zurfin jahannama idan an jefa mutum kan ya isa zuwa ta, ya kan ya isa zuwa inda take ta gabaci ɗaya ɗin nan tafiya ne na shekaru saba'in. Allah ya tsare mu. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisin. A takaice wannan hadisin ita ma tana magana ne akan amana, kuma tama tana magana ne akan zumunci. saboda haka mu mu yi wa kanmu wato kiyaman laili ko ba haka ba mu lura da wannan amana din nan mu rike ta hannu biyu kuma mu yi aiki da ita tana wannan zumuncin nan ita ma mu rike ta kuma mu yi aiki da ita hannu biyu mu zama masu kulla zumuncin ne mu zama masu karfafa zumuncin ne mu zama masu ƙara ƙarfinta masu ƙara dankon zumuntaka ɗinnan ne saboda mai sa saboda Allah baya son masu yanka wannan zumunci ɗinnan ko ba haka ba wallazina yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala da sauransu saboda haka Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu masu tsira ne ran gobe kiyama a irin wannan mawuyacin halin Allah ya amshe mu dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya albarkaci rayuwarmu don annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya mana salama da kaulinsa rabbi sallim sallim a can ya mana salama da kaulinsa rabbi ummati ummati a can a irin wannan wata mai albarka wata na haifuwan manzo sallallahu Alaihi wasallama babu abin da za mu ce fiye mu yi tawassuli da manzo sallallahu Alaihi wasallama domin Allah ya kara ƙarfafa ni'imarsa akan al'ummansa, Allah ya kiyaye al'ummansa, Allah kuma ya aje mu a hanya na manzo sallallahu Alaihi wasallama, ya rabbi bil Mustafa ballar makasidana, واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طابة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم وصل اللهم وبارك على كامل النور سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين